إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake tara mu a ƙarƙashin wannan bagire mai tarin albarka a cikin wannan masallaci masjidu shafi'i domin ci gaba da littafin al'akhdari wanda malam muhammad abdurrahman al'akhdari ya wallafa wannan kuma shine darasinmu na shidda a cikin wannan littafi a yau muna ranar talata wanda ya daidai ga takwas ga watan rabi'ul sani hijira ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga talatin ga watan tara miladiya isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2025 mala yake cewa faslun idan aka ce fasli shine rarrabewa wani abu da asalin shi abu guda ne amma za a rarrabe shi saboda mutum ya san wane ne ya kamata ya fara da shi sannan wane ne ya kamata ya biyo bayan shi malace fara'idul wudu'i sab'un malace farillan arwalla guda bakwai ne abinda ake ce ma fara'id ko abinda ake ce ma alfardu a yare na larabci ko a malamai na fiqhu shine duk abinda idan baka yi shi ba a cikin ibada zai iya bata wannan ibada shine ake ce ma alfardu sai ya kasance wajibi ne shi dole ne sai ka zo da shi idan kuma baka zo da shi ba ko halin mantuwa ko da gangan wannan zai iya bata ma mutum sallar shi shi yasa malace fara'idul wudu'i sab'un malace farallan arwalla wanda tilas ne wajibi ne mutum ya yi su malace guda bakwai ne na farko malam yace anniyatu shine bawa yayi niyya ya kudurta cewa zai niyya yin ibada zai niyya yin arwalla wannan niyya kuma ba sai ka furta ba ka ce Allahumma inni nawaitu kaza kaza a ba sai ka bayyana ba ana so mutum ne ya yi ta a cikin a cikin zuciyar shi Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal a'malu binniyat yake cewa dukkanin ayyuka suna tabbatuwa ne da niyya idan mutum misali ya zo ya yi arwalla amma shi a niyyar shi ba niyyar arwalla ba ce niyya ya wanke jiki ne ya yi to wannan ba arwalla sunanta ba wankin jiki sunanta abubuwa na ibada dole sai mutum ya yi niyya malace anniyatu na farko shi ne anniyya ya yi niyya ya kudurta cewa zai yi arwalla a cikin zuciyar shi wa ghaslul wajhi malam yace da wanke huska wanke huska shine mutum zai wanke tun daga kunnan shi abinda ya yi matsarar gashin shi na gaba abinda ya yi kasan shi ya zo daidai geman shi mutumin da yake da sanko to shi ba sai a ce ba dole sai ya zo har tsakiyar kan shi wurin wanke fuska shi a'a zai tsaya ne daidai inda kowa koda mai gashi ne inda a nan ne zai aza hannun shi to shi ma a nan zai tsaye da hannun shi haka mutumin da ya kasance yana da gashi gashin shi gashin shi ya dan zubo haka ya wuce na mutane to ba za a ce ba idan ya zo wanke huska sai ya wanke gashin a zai wanke kawai sama saman ne inda gashin inda gashin bai hito ba malam ya ce wa ghaslul yadaini ila al da wanke hannaye zuwa ga guwa ta hannu wannan guwa ta hannu ita ce ake ce ma al mirfaq a yare na larabci za a wanke idan aka ce ghaslul yadaini ila al-mirfaqaini zaka wanke har zuwa ƙarshen guwa wani sai ya zo ya tsaya daidai guwan anan ko ko wani ya tsaya a tsakanta zaka wanke har da guwan ne malai cewa masfur ra'si da shafan kai mutum ya shafi kanshi ya fara tun daga tun daga matsarar gashin shi sai yayi baya mala cewa ghaslur rijlaini ilal ka'abaini da wanke ƙafafuwa har zuwa ijiyar sahu shi ma idan ka zo wanke shi za ka hada da ijiyar sahun ne ka wanke wani zai tsaya daidai nan ne ya farkon ijiyar sahu ya wanke a mala cewa ghaslur rijlaini ilal ka'abaini za a wanke su ne har zuwa inda inda guwon mutum suke suke bayyana na kafashi na farko wa'annan abubuwan su ne ake ce ma alka'abain malaika cewa waddalku wal fawru malaika cewa waddalku da cuccudawa wal fawru kuma da yin gaugawa ana so mutum ya cuccuda saboda ya hidda duk wata dauda ya tabbatar da cewa ya hidda dauda wal fawru kuma anan malamai sun yi sabani sai in ya kasance yana da ikon yayi saurin misali mutum ne baya lahiya da kyarma yake samu ya ebo ruwa wannan ba za ka ce mushi ba walfauru dole sai ya gaggauta a zai yi iya gwalgwadon halin abin da yake iya yi wannan farillan malam ya ciro su ne daga aya ta alkur'ani mai girma wadda take a suratul ma'ida Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wannan guda hudu sune aka ittifaki da su sune abinda yazo a cikin a cikin a cikin alqur'ani mai girma amma addalku da alfauru wa'annan su kuma abinda yasa suka zamanto suka zamanto cikin farillai wanda ya zamanto wajibi dole mutum ya yi su saboda su ne za su taimaka maka a wajen kakkamun ka wanke wata gaba wata gaba ya zamanto ta bushe to idan ya zamanto kana cudawa kuma kana yin sauri wannan shi zai taimaka maka ka'ida arwallanka kuma wata gaba bata bushe ba ka'ida arwallanka akan lokaci mala ce wa sunanuhu sunnoninta ita arwal ita arwallan kenan abinda ake ce ma sunna shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sannan ya kasance yana yawaita yin shi a cikin a cikin sahabban shi sannan kuma babu wani dalili da yake tabbatar da cewa wannan abun wajibi ne an ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba yayi shi so da yawa amma kuma babu wani dalili ko daga Qur'ani ko daga hadisi mai nuna cewa dole sai kayi wannan abu an gane ko shi alfara'idu idan baka zo da shi ba wa'annan abubuwan guda bakwai da malaye zamna da malaye zana idan baka yi su ba arwalla baka da arwalla idan kan mance ɗaya daga cikin su kai sallah to idan ka tuno a lokacin da ka tuno za ka sake sallah ne kamar yadda malam zai yi mana bayani a nan gaba amma ita sunna idan mutum ya barta to ba za a ce sallar shi ba ta yi ba ko ba za a ce arwallan shi ba ta yi ba a'a arwallan shi tana nan kuma sallar da aka mance wata sunna to ba za a maido wannan sallar ba amma idan kan mance wani abu a cikin farillai to za ka maido wannan abun da ka mance kuma sannan za ka sake sallah amma idan ya zamanto sunna ne to mutum ba zai sake sallar da ya yi ba wadda ya mance wata sunna a ciki sai dai a zuwa gaba idan zai yi wata arwallai ya yi ƙoƙari ya zo da wannan sunna malace na farko ghaslul yadaini ila alku'aini inda shuru shine mutum ya wanke hannayensa zuwa gabar hannun shi wannan gabar ghaslul yadaini ila alku'aini inda shuru idan ka zo fara arwalla wannan da sahani ne zakai ko da famfo ne zakai ko ma da mi zakai to mutum yana daga cikin sunna mutum ya fara wanke hannayen shi zuwa wannan wannan gabar tashi shi ne mala yake cewa inda shuru'i idan ya zo fara yin wannan arwalle malamai suke cewa a nan za ka wanke hannunka ne ibada ce za ka yi ko ku za ka wanke hannayenka ne saboda tsabta abinda malamai suka tai akan shi malamai sun yi maganganu guda biyu wasu sun tafi akan cewa za ka wanke shi ne ibadata za ka yi ne ibada wasu kuma suna ganin za ka wanke shi ne nazafatan saboda ka yi ka tsabtace hannayenka amma abin da ya fi inganta shine za ka yi shi ibadatan domin ka yi bauta ka yi koyi da manza Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ghaslul yadaini ila alqaini inda shuru wanke tafin hannuwa a lokacin da mutum za ya fara arwalla to ko daga barci ka tashi ko ba daga barci ka tashi ba idan ka zo yin arwalla yana daga cikin sunna mutum ya wanke hannayen shi zuwa ga guwowin shi na zuwa ga guwar shi ta hannu ta farko mala ce wal madmadatu al madmadatu shine kurkura ruwa a nan muna wani kuskure bai zamanto cilas ba sai ka sa hannunka ka cuɗa a abinda ake ce ma al madmada shine ka bude bakinka idan ka sa ruwan sannan sai ka kurkura sannan sai ka zubdo amma misali da za ka ɗauki ruwan ka sirɓa sai ka haɗiye ba tare da ka kurkura ba to wannan kuma baka zo da sunna ba abinda ake so shine wal madmadatu dole sai ka kurkura ko da ruwan sama ake yi ka tara bakin ka ruwan ya zuba a ciki to ka kurkura ka zubdo to ka zo da sunna al madmadatu shine kurkurewa malaika cewa wal istinshaqu da shaƙan ruwa shi ruwan muna wata al'ada sai kaga kawai ɗan dosina shi ne ake ga hanci haka shi ke na'a wal shaƙo sai ka ja shi sai ka ja ruwan sai dai ka ja gwalgwadon yadda ba zai wuce ba kuma ya cutar da kai wani idan ruwan ya wuce zai iya cutar da shi to abinda ake so dai ka tabbatar da ja ka yi wasu ana sai a ɗan sa ruwan a bakin hanci kawai a ɗan danguna haka to wannan baka zo da sunnan ba da a ce farilla da a ce yana cikin farillai to sai ka sake sallah wannan sallar da kai baka da sallah amma da yake sunna ne idan baka zo da shi ba sallar ka tana nan malai ce wal istinsharu da hace ruwa mutum zai dora hannayen shi ne guda biyu da manuniyar shi da wannan babba ya tashi zai dora sai ne akan hancin shi bayan cewa ya shaka sannan kuma sai ya maido da ruwan ya sharce abin da yake cikin hancin shi saboda ya fitar da ƙazamtar da ke akwai a cikin hancin shi kada mutum ya zo kawai ya ɗan dinsa na ruwan haka shi kenan wani ba ma ya ba ya maido su kawai zai ci gaba da arwallar shi ne to wannan idan mutum ya haka bai zo da sunna al-istinshar ba malai cewa raddu mashar ra'si wa mashil uznaini mala yake cewa da maido hannu misali mutumin da ya tafi tafiya da hannu haka a wajen arwalla shine abin da yake farilla amma maido shi kuma zuwa inda ka fara wannan sunna ne mala yake cewa wa mashul udnaini da shafan kunnuwan mutum za ka ga cewa an kaddamar da abubuwa guda uku kamun mutum ya zo ga farilla abu na farko mutum zai wanke hannayensa abu na biyu mutum za ya kurkure bakinsa abu na uku sannan mutum za ya shaƙa ruwa ya maido su a hancin shi sannan mutum ya je ga abin da yake farilla ne sai ya fara wanke fuska alamai suka ce don me yasa aka kaddamar da wa'annan abubuwan guda uku saboda abubuwa ne wanda sun fi komi sauƙin ɗoka ƙazamta a tattarar ɗan adam za ka iya cin abinci za ka yi ta gaisawa da mutane to shi microbe ba ka ganin shi amma a lokacin da kawai ka zo ka iburwa ka kai a bakinka ko ka kai a hancinka za su iya zame maka matsala a rayuwa shi yasa aka fara da wa'annan abubuwan guda uku malamai suka ce kuma an fara da wa'annan abubuwan guda uku saboda malam ya ce ruwan da yake arwalla sai ya kasance ruwa ne wanda launin shi bai canza ba sai ya kasance wanda ɗanɗanansa bai canza ba sai ya kasance wanda ƙamshinsu bai canza ba to idan ruwa yana cikin daro ko yana cikin ƙwarya so dari ba za ka iya gane cewa launin shi ya canza ba ko bai canza ba sai in ka kwaso shi haka a lokacin da ka kwaso shi haka to a lokacin za ka ga cewa ruwan ya canza ko bai canza ba misali ruwa ne a cikin sahani ba za ka iya gane cewa kalan shi ta canza ko ba ta canza ba amma a lokacin da ka zubo shi a hannunka sannan ne za ka ga kalan shi ta gaskiya wadda bata canza ba abu na biyu sannan kuma za ka kurkure bakinka wajen kurkura ma nan za ka iya gane cewa ɗanɗanon ruwan yana nan koko ɗanɗanon shi ya gusa idan akwai gishiri a ciki za ka ji idan akwai sukari a ciki za ka ji idan akwai bauri a ciki ma za ka ji haka wajen ƙamshi idan ka ɗebo shi ka shaƙa a hancinka ka sharce to a nan ma za ka ji cewa ruwan kamshin shi ya canza ko ko kamshin shi bai canza ba wannan kuma yana nuna maka yadda shari'a take taka tsantsan akan abubuwan da suka kasance ibada ne abu na farko an ce maka ruwa sai in launin shi bai canza ba sai in kalarsa ba ta canza ba sai in ɗanɗanansa bai canza ba sai in kamshin shi bai canza ba to wani zai iya tambaya ce ya zan iya gane haka shine sai aka fara da sunnoni guda uku wanda za su tabbatar maka da tsarkin ruwanka kamun ka fara abin da yake farilla ne ka fara arwalla malaki cewa wa raddu mashir ra'si da medo shafar kai wa mashil uznaini da shafar kunnuwa malamai suka ce wa raddu mashir ra'si shine mutum ya maido ya maido ya maido abin da yake abin da yake shafar gashi ne mutumin da yake da gashi da yawa malamai suke cewa zai iya taba wani wani shashe daga cikin daga cikin gashin shi amma mutumin da bai da gashi da yawa kamar larabawa su suna da gashi da yawa amma mu dai anan kamun ka samu mai irin wannan tarin gashin zai yi wahala don haka waraddu masihin ra'as mutum zai maido shafar kai ne wa mashul uznaini sannan mutum zai shafi kunnuwan shi ne za ya dora a hannun shi wannan sai ya shafo abin da yake ciki sannan da wannan ɗan yatsan nashi babba sai ya biyo da abin da yake a wajen kunnuwa ne za ka ga cewa wani sa'in muna yadda muka ga dama kawai wani in ya zo sai ya ɗanyi haka shi ke na sai ka tabbatar da cewa ka ƙwanƙwalo abin da yake ciki haka sannan ka biyo da wannan ya goge maka daudar da take kwantawa a nan mala yake cewa wa tajdidul ma'i lahuma da jaddada ruwa a tsakaninsu misali ruwan da ka shafa kan medo to ba da shi za ka kwankwale kunnanka ba za ka can za ka sauya sabon ruwa ne ka sake sanya ma hannunka ruwa sannan ka shafi kunnuwanka saboda kowannensu sunna ce mai zaman kanta mala yake cewa wattar cibu bainal fara'idi da jerantawa a tsakanin abin da yake farillai ne misali mutum zai fara da wanke huska sannan mutum ya fara da hannuwan shi sannan mutum ya fara da shafar kai sannan mutum ya fara da ƙafafu amma al'imamu malik ya kasance a farko yana cewa a jerantawa a tsakanin farillai abu ne wanda ya zamanto wajibi ya zamanto dole amma a ƙarshe ya fita daga wannan maganar tashi ma'ana bai zamanto dole ba sai mutum ya jeranta amma jerantawan kuma shi ya fi shi ya fi mutum ya jeranta kamar yadda aya alkur'ani ta zo da shi malaika cewa wa man nasiya fardan min a'da'ihi duk mutumin da yammance wani farali wanda yake a tattare da jikin shi anan ai malam ya ce maka fara'idul wudu'i sab'un ko sai ce maka anniya kaga niyya bata daga cikin jikinka bata daga cikin abin da kake iya tabawa bata daga cikin abin da kake iya gani shi yasa malam ce wa man nasiya fardan min a'da'ihi duk mutumin da yammance farali daga cikin jikin shi misali sai mutum yammance wankin huska ko mutum yammance wankin hannu zuwa guwa ko ko mutum yammance shafar kai ko ko mutum yammance ya wanke kafafuwan shi idan mutum yammance ɗaya daga cikin wa'annan mala ce fa in tadhakkarahu bil qurbi fa alahu wa ma ba'dahu idan ya tuno shi a lokacin to sai ya aikata shi da abin da yake bayan shi misali mutum ne yake arwalla sai ya mance wanke huska bayan ya wanke hannu guda yana cikin wanke hannu guda sai ya tunano a ban wanke huska ta ba malam ya ce to fa'alahu wa ma ba'dahu sai ka wanke huskanka sai kuma ka dawo ka ƙara wanke hannunka sai ka ci gaba da arwallanka ban san bayan mun gane malam yake cewa man nasiya fardan min a'dha'i duk mutumin da ya manta wani farali daga cikin gaban jikin fa in tadhakkarahu bil qurbi idan ya tuno shi a kusa misali ka wanke huska ka mance wanke huska ka zo hannu ka wanke ɗaya kana cikin wanke ɗayan sai ka tuno to anan ka ga bilkurbi ka tuno ne a kusa to sai ka koma ka wanke ke huskarka sannan sai ka dawo kuma ka wanke hannayenka sai ka ci gaba da arwallaka mala yake cewa wa in tsala fa'alahu wahadahu idan ya jima to zai yi shi ne shi kadai wa a adama salla qablahu kuma zai mai da sallan da yayi misali yanzu wannan sallar da muka yi ta azhar sai kan manta cewa a ban wanke huskata ba ko kan manta cewa ban wanke hannuna ba ko kan manta cewa ban wanke kafata ba ko kan manta cewa baka baka shafa kanka ba to kaga wannan farali ne kan mance bayan cewa ka kare sallah to a lokacin yanzu zaka tashi sai ka wanke abin da kan mance idan hannu ne sai ka wanke shi shi kadai ba sai ka sake arwalla ba sai ka dawo kuma ka sake wannan sallar misali yanzu da zan tana cewa sallar da na yanzu ban wanke fuskata ba to a kai tsaye yanzu tunda ban yi wani abin da ya warware mana arwalla ba zan je in samu buta ne kawai in wanke fuskata sau uku sai in dawo in sake wannan sallar ta azahar an gane ko mala cewa adama sallah qablahu sannan kuma zai maimaita abinda yayi sallar da yayi kamun wannan mala cewa in wa in taraka sunnatan mala ce duk mutumin da yammance wata sunna fa'alaha wa la yu'idu salah zai yi ta amma kuma ba zai ba zai maimaita sallah ba misali mutum ne bayan an kare sallah sai ya manta cewa bai shafa kunnuwan shi ba to mala yake cewa fa'alaha sai ka je ka shafa ma kunnuwan karuwa amma wala yu'idu salata kuma ba zai manta sallah ba mala yake cewa wa man nasiya lum'atan duk mutumin da ya manta wani bagire wannan wani bagire wanda bai shafa mishi ruwa ba ghasalaha wahdaha bi niyyatin sai ya zo ya wanke wannan lum'ar tashi da niyya wa in salla qabla zalika ada in yayi salla kamun wannan zai maimaita wannan sallar misali yanzu yadda muke yi da an ce ga wani wuri nan baka baka shafa mishi ruwa ba kawai sai kaga mutum yayi haka da sauran ruwan da ke akwai a jikin shi misali da a kafa ne da sauran ruwan sai kaga wani ya jawo yayi haka shikenan a'a lumma ita ana wanke ta ne so uku wurin da bai samu ruwa ba misali ka kare arwalla sai kaga nan bai samu ruwa ba ruwa bai kai ba to ba za ka shaho sauran ruwan hannu ne ka yi haka ba za ka zamna ne ka wanke shi so uku sannan sai ka tashi biniyatin za ka goge wannan wurin da bai samu ruwa ba da niyyar cewa niyyan arwalla za ka yi wa in salla qabla zalika ada in ka yi salla ne kuma to za ka maimaita wannan salli misali mutum ne ya kare sallar azahar a yanzu sai ya tuno bayan ya kare sai ya ga cewa ga wani wuri nan ga dukkanin alamu wannan wurin bai samu ruwa ba to wannan za ka je ka wanke wurin so uku sannan ka dawo ka maimaita wannan sallan kuma da ka yi malaki cewa wa man tadhakkara al-madmada duk mutumin da ya tuna cewa bai kurkura ma bakin shi ruwa ba wal istinshaqu da shakar ruwa ba da an shara'a fil wajhi bayan ya fara huska mutum ne ko da ya wanke hannuwan shi kawai sai ya fara wankin huska ya mance bai kurkura ba ya mance bai shaƙi ruwa ba mala yake cewa fala yarju ilaihi ma hatta yatimma wudu'ahu mala yake cewa to ba za ka dawo ba za ka ci gaba ne idan ka ida sai ka dawo ka kurkura ma bakin ka ruwa kuma ka shaƙa misali mutum ne yake arwalla sai da yawa da ya wanke hannu kawai sai ya fara wanke huska to ba zai dawo ba ya ce sai ya shaƙa ruwa sannan ya kurkura baki sannan ya ci gaba za ka ci gaba da arwallanka ne a lokacin da ka ida arwallan sai ka dawo ka kurkura sannan kuma ka dawo ka shaƙa malaike cewa wa fada'iluhu malaike cewa falalan arwalla kuma abinda ake ce ma falala shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shi so ɗaya ko so biyu a rayuwar shi sai aka hada wannan abun a cikin abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba yi a rayuwar shi kenan sai ya zamanto zaka zo da shi ne falala saboda kana neman Allah madaukakin sarki ya ƙara ma lada a cikin wannan a cikin wannan arwallar taka ko a cikin wannan ibadan naka malam yake cewa na farko at-tasmiyatu na farko shine mutum ya kira sunan Allah ba za ka ce bismillahir rahmanir rahim ba za ka ce bismillah kamar yadda ya zo a sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma da yake cewa wasiwaku da yin asuwaki manzan Allah yake cewa ba dan in tsanaita ma al'ummata ba da na umarce su da su yi asuwaki su kurkure bakin su gab da kowace sallah wannan yana nuna maka yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake kula da tsafta ta baki amma yanzu in ka lura muna kula da tsaftan jikinmu ne muna kula da tsaftan hulanmu ne da tsaftan kayan da za mu sanya amma wani sai wani ma bai wanke bai wanke bakin shi ba malai ce wazza'idu alal ghaslati alula fil wajhi wal yadaini da ƙari akan wanki na farko akan huska da hannaye misali mutumin da ya fito daga wanka yanzu baya da dauda sosai a jikin shi to zai iya wajen wankin huska kawai ya wanke su guda wajen wankin hannu ma zai iya wankewa su guda mala yake cewa wal bidayatu bi muqaddamir ra'si da farawa da farkon kai mutum zai fara daga nan ne inda gashi yake fitowa shi ne ake cewa muqaddam ar-ra's sai mutum ya fara daga nan sai ya shafa malai yake cewa wa tartibus sunan da jeranta sunnoni wannan sunnonin da malai ya zana idan mutum ya zo to zai jeranta su ne ka yi su daga wannan sai wannan ba za ka cakula su ba ka fara yadda ka ga dama amma idan da ka cakula su ka mance ka cakula su to arwallarka tana nan amma dai falala ne kuma ƙarin samun lada ne ka jeranta su kamar yadda malam ya jeranta su a nan malam yake cewa wa tartibu sunani wa qillatul ma'i 'ala al-udum da karkanta ruwa a wajen arwalla misali kada ka je zaka arwalla ka bata sahani mai litir biyar ko ko zaka je kai arwalla kawai ka tara akan famfo ka bata so guda dan zaka arwalla ba a san banna Allah yake cewa innal mubaddilina kanu ikhwana shayatin Allah yake Allah yake cewa masu banna sun kasance ƴan uwan shaydan ne Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutun ya zo a ruwalla inna fil wudu'i shaytanan yusamma wal hal Allah yake cewa idan mutun ya zo a ruwalla akwai wani shaydani ana ce mishi alwalhan manzo Allah yake cewa fattaqullaha fil wudu ku ji tsoron Allah a cikin yin arwallaku saboda shedan zai iya nuna maka cewa ai ruwan ba zai ishe ka ba ka taɓa nan ruwa shi ku wannan ba a so bawa mai banna malaka cewa wa taqdimul yumna ala al-yusra yana daga cikin falala mutum ya fara wanke hannun shi na dama kamun ya kai ga hannun shi na hagu amma misali da mutum zai fara wanke hannun shi na hagu sannan hannun shi na dama arwallar shi tana nan amma dai bai yi bai yi abin da yake sunna ba ne bai yi abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya kasance yana yi mala yake cewa wa yajibu takhlilu asabi'ir rijlaini mala yake cewa ya zama wajibi mutum ya tsatsefe yan yatsin shi na kafahuwa wannan yan yatsin idan ka zo a ruwalla ba wai kawai zaka zuba ruwa ne ka tashi ba zaka sa hannunka ne a tsakankanin yan yatsinka ka ka cuccuɗa su mala yake cewa wa yajibu takhlilul lahiyati ya zama wajibi a datsefe gemu alkhafifa koda ko dan kadan ne koda ko gemun kadan kadan ne idan ka zo a ruwalla ka zo wankin huska to zaka wanke shi haka kuma ka tabbatar da cewa ruwa ya tabo wannan fatar taka ta gashin gemunka idan gemun kadan kadan ne ba wai zaka zo a ruwalla ba kawai kai haka ka tashi ka tafi ka za ka datsefe shi sai ka tabbatar da cewa ruwa ya kai a wannan fatan naka na gemanka malaki cewa alkhafifa idan ta kasance ɗan ƙararrama ce geman taka fil wudu'i dunal kasifa amma idan ya kasance mutum yana da tarin gemu geman shi yana da yawa to wannan bai zamanto wajibi ba a wajen arwalla a ce sai ruwa ya taba sai ruwa ya taba fatar gemun shi saboda hakan zai yi mishi wahala malaki cewa wa yajibu takhliluha fil ghusli amma idan mutum wanka ne zai wankan janaba to duk yawan gemanka sai ka tabbatar da cewa ruwa ya taba fatan gemanka malaki cewa walau kanat kathifatan koda ko ta kasance mai yawa mai yawa ce wannan geman amma idan dai wanka ne to za a tabbatar da cewa an tsitsefe ta amma idan wajen arwalla ne in tana da yawa ba sai ka tsitsefe ba amma kuma in ba ta da yawa ya zama wajibi ka tsitsefe kuma koda tana da yawa ka ji cewa za ka iyawa to ba laifi ne ba za ka iya tsitsefe geman ka domin ka tabbatar da cewa ruwa ya shiga a fatarka malam yake cewa faslun rarrabewa zai ƙara maka bayani akan na wani akan abun da yake fasili ne malaika cewa nawaqidul wudu'i ahdathun wa asbabun malaika cewa abubuwan da suke warware arwalla ahdathun abubuwa ne wanda suke suke kake farar da su abubuwa ne da suke faruwa a jikinka wa asbabun da wasu abubuwa wanda suke sababi to anan akwai abun da yake warware arwalla amma da sharadi guda uku misali al-ahdas ahdas hitsari ko bawali ko tutu ko jini na haila ko jini na biki ko jinjina ne da mata suke to wannan suna kare arwalla ne amma da sharadi guda uku sharadi na farko an ya kuna mu'tadan sai ya kasance abinda ya fito abu ne wanda ya saba fitowa misali mutum ne yayi arwalla sai tsutsa ta fito a duburan shi na gaba ko ko mutum ne yayi arwalla yana namiji kawai sai sai jini ya zubo a duburan shi to wannan kaga mu'tadan abu ne ba a saba shi ba a ce wai namiji ya fitar da tsutsa ko namiji ya fitar da jini ta hanyar duburarsa sai ya kasance abinda ya fito a jikinka mu'tadan abu ne wanda al'ada ce dama ya saba fita daga jikinka shine fitsari ko maniyi ko maziyi ko abin da yake bayan gari ne amma da a ce yanzu mutum ne zai yi arwalla sai wata ƙazamta ta fito daga duburan shi wanda ba tutu bane ba kawai wasu ruwa ne ko wani abu haka dai ya fito daga jikin shi to wannan wankewa kawai za a arwalla shi tana nan an gane ko haka mutum ne ya yi arwalla sai wata tsutsa ta fito daga jikin shi to kaga mu'tadan kaga ba bai zamanto ba al'ada bace a ce tsutsa tana fitowa a jikin mutum to wannan baya kare ma mutum arwalla ko ko mace ce ta yi arwalla sai jini ya fito mata amma wannan jinin ba jinin haila bane ba kuma ba jini ne ba na biki ba jini ne na nifasi ba to wannan ma ba zai kare arwalla ba kawai za ta shahi wannan jinin ne ta ci gaba da arwallat an gane ko sharadi na biyu da yake da al'ahdas abinda yake faruwa da jikin mutum yake sa yana warware mashi arwalla sai in ya kasance ya fito ne ta hanyoyi guda biyu sai ya kasance ya fito ta ta ta ta azzakarin mutum ko ya fito ta duburan shi an gane ko misali da za a ce a ma kaho bayan kayi arwalla sai a ma kafo a fidda jini daga jikinka ko a fidda wasu ruwa daga jikinka wannan ba za ka maimaita ba za ka maimaita wannan arwallar ba saboda wurin da jinin ya fito ba wurare ne ba wa'anda jini ya saba fita koko ba wurare ne ba wanda kazamta ta saba fita a wurin haka sharaɗi na uku sai ya kasance mutum yana da lafiya misali mutumin da yake yoyon hitsari wannan ba za ka ce mishi ba in hitsari ya zuba sai ya sake arwalla mutum ne yana da matsalan hitsari to idan ya yi arwalla sai hitsari ya zuba ɗaya biyu uku kawai zai je ya yi sallar shi ne saboda in ka ce kullum sai ya sake arwalla to har abada ba zai iya yi sallah ba an gane ko malai ce na waqidul wudu abubuwan da suke karanta suke kare arwalla ahdasun abubuwa ne da suke faruwa da jikin mutum wanda shi mutum shi yake yin su wa asbabun da abubuwa ne wanda suke sababi fal ahdasu malai ce abubuwan da suke faruwa sune albaul mutumin da ya arwalla sai hitsari ya zubo mishi kuma yana mai cikakken lafiya to wannan zai sake arwalla wal gha'itu malam yace da tutu ko bayan gari mutum ne yayi arwalla sai tutu ya fito mai wannan mutumin zai sake arwalla war rihu da mutumin da yayi tusa to wannan mutumin shi ma zai sake arwalla sawa'an tusan mai ƙara ce ko mara ƙara ce tana da wari ko ba ta da wari in dai ka tabbatar da cewa iska ya fito daga jikinka to mutum zai sake arwalla malai ce wal madhiyu da mazi abinda ake ce ma madhi shine wasu ruwa da suke fito ma dan adam a lokacin da ya tsananta ma kanshi tunani misali mutum ne yake ta tunanin mata ko wata ta wuce ta daga mai hankali har hankalin shi ya wuce ya kai yana tunanin jima'i sai mutum ya zubo da wa'annan ruwan su ne ake ce ma almazi ko ko mutum yana kallon fina-finai na banza ana batsa sai wani ruwa ya fito a jikin shi a duburai a azzakarin shi wannan shine ake ce ma almadi to malaci wannan ma idan ya fito ma mutum mutum zai sake arwalla malaki ya cewa walwadiyu abinda ake ce ma alwadiyu shine wasu ruwa da suke fito ma dan adam bayan ya kare fitsari so tari idan suka fito zaka ji cewa kaji zahi to wannan shi ma idan ya fito a jikin mutum malam yake cewa walwadiyu wannan shi ma za a sake mishi a wallan alwadiyu malamai suke cewa kuma wani ruwa ne da yake yin kwanta a cikin azzakarin mutum a lokacin da bawa ya kare jima'i shi yasa malamai suke cewa ga lokacin da bawa ya kare saduwa to bai kamata yayi maza maza bai tashi yayi wanka ka bari har lokacin da aka dan jima dukkanin wata kazamta ta kare zuba a jikinka sai ka je ka yi wanka wannan abubuwan guda hudu ko zuwa guda biyar duk wanda mutum ya faru da shi bayan cewa yayi arwallatu wannan mutumin zai sake arwalla ne malai yake cewa wal asbabu akwai sabubba wa'anda suke sa mutum ya sake arwalla malai ce annawmu thaqilu kwana wanda yake mai nauyi ne wanda baka san ba abin da ya faru a cikin wannan kwanan naka koda ko dan kadan ne koda na minti biyu ne kai amma dai ya yi nauyin da baka san abin da ya faru a wannan minci biyun ba to za ka sake wannan a wallan wal igma'u da mutumin da ya suma wannan suman ta yi nisa ko ba ta yi nisa ba suman awa ne ko suman minti biyu ne kai inda mutum ya suma to zai tashi ya sake arwalla ne wasu karu malam ya ce da maye mutumin da ya sha wani abu har ya fita daga hankalin shi wannan mutumin shi ma zai sake arwalla wal jununu da mutumin da yake da mahaukaci ne misali mutum ne ya yi arwalla yanzu kawai sai hankalin shi ya gushe kuma ba a yi minti talatin ba ko awa guda sai ya dawo daga hankalin shi wannan mutumin zai sake arwalla ne domin ya yi sallah wal qublatu mala ce da sumbanta lokacin da mutum ya sumbanci matar shi to wannan mutumin zai sake arwalla amma malamai suka ce idan misali sumbanta ce ta rabuwa kamar yadda larabawa su sun saba wannan to mutum ba zai sake arwalla ba amma mutumin da ya arwalla sai ya zo ya sumbanci matar shi baki da baki to wannan mutumin zai sake arwalla walamsul mar'a malace da taba mace in qasada lazzata aw wajadaha misali mutum ne yayi arwalla sai ya taba mace da sunan cewa ya ji dadi to in ya ji wannan dadin to zai sake arwalla aw wajadaha ko ko shi a lokacin da ya taba ta shi bai da bai da niyan ya ji dadi ba amma kuma ya ji dadin to wannan shi ma zai sake arwalla wa masu dakari mala ce da mutumin da ya taba gabansa ya taba azzakarinsa bi batinil kaffi da cikin hannayensa sali mutum ne sai ya sa hannunsa a wandansa ya taba azzakarin shi da wannan fatar tashi ta tayan hannu to wannan shi ma zai sake arwalla au bi batinil asabi ko ko mutum ne ya yi arwalla sai ya sa hannunsa a azzakarin shi ya cuda ya cuda da hannun shi ya kama haka to wannan shi ma da 'yan yatsun shi zai sake arwalla malai ke cewa man shakka fi hadasin duk mutumin da ya shakku a cikin wani hadasi wajaba alaihi alwudu ya zama wajibi a gare shi yayi arwalla misali mutum ne yake shakku wai nayi hitsari ko ban hitsari ba mutum ne yake shakku wai mazi ya fito mini ko mazi bai fito mini ba mutum ne yake shakku akan nayi iska ko ban iska ba to wajaba alaihi alwudu wannan mutumin ya zamanto wajibi a gare shi ya sake yin arwalla illa an ya kuna muwaswisan fala shay'a alai malati sai dai in ya kasance mutumin da aka yi ma wasu wasi ne to wannan ba sai ya sake arwalla ba misali mutum ne lokacin da ya kabarta sallah sai shi dan ya danki mishi wahayin cewa anya ba kai tusa ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ka ji irin wannan kawai ba za ka yanke sallah ba ka je ka sake arwala sai ka tabbatar da cewa ka ji wari ko ka ji wani bashi ko ka ji wani abu mai tabbatar ma da cewa iska ya fito a jikinka malaki cewa fala shay'a alaihi wannan idan dai shakku ne yake koko idan waswasi ne shi dan yake mishi wannan ba zai sake arwala ba malaci wa yajibu alaihi ghuslu dhakari kullihi min almazi ce idan mazi ya fito ma mutum to zai wanke dukkanin azzakarin shi ne tun daga farkon shi har ƙarshen shi misali mutumin da yake kallon batsa ko mutumin da yake hira da yarinyar shi suna hira na batsa har wani ruwa ya fito a jikin shi to wannan mutumin idan ya tashi zai wanke dukkanin azzakarin shi ne wala yaghsilu al-unthayaini malaika cewa mutum ba zai wanke marenansa ba saboda mazi ya fito masa wal madhi malaika ce abinda ake ce ma al madhi huwa al-ma'ul kharij inda shahwati as-sughra shine ruwan da yake fitowa a lokacin sha'awa ya kankani bi tafakkurin da yawan tunani aw nazarin koko yawan kallo aw ghairihi koko wani abu da ya kama da wannan to duk mutumin da ya ji da ya ji wannan mazi ya fito mishi wannan mutumin za a wanke dukkanin dukkanin azzakarinsa ne ba tare da ya gama da da da, da marenansa ba mala yake cewa faslun mala yake cewa fasli wanda zai yi maka bayanin wani abu yake cewa la yahillu li ghayril mutawaddi salatun yake cewa baya halatta ga mutumin da baya da arwalla ya zo yayi sallah duk mutumin da yayi sallah baya da arwalla to wannan mutumin baya da sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la salata liman la wudu'a lahu babu sallah ga mutumin da baya da arwalla an gane ko wala tawafun haka ba zai yi tawafi ba mutumin da bai da arwala ba zai yi tawafi ba wala masu nuskhatil qur'anil azim wala jildiha yake cewa haka mutumin da baya da arwala ba zai doki alqur'ani ba ko ko yazo ya shafa alkur'ani la biyadihi mutum ba zai taba ba zai taba shi da hannun shi ba wala bi'udin ba zai taba shi ba koda da wani abu ne a hannun shi ko wani kare ne a hannun shi ya taba alqur'ani ko wata gance a hannun shi ya taba alqur'ani wa nahwihi ko wani abu da ya kama da haka malace illa aljuz'a min halil muta'allimi fihi sai dai idan mutum ya kasance shi ɗalibin alqur'ani ne makarancin alkur'ani ne ana koya masa alkur'ani amma bai da tsarki to wannan zai iya ɗaukan wani ɓangare daga cikin alkur'ani domin a koya masa malaika cewa wala masu lauhil qur'anil azimi ala ghairil wudu'i ko da bangon littahi ne mutum ba zai taɓa ba in dai baya da arwalla wala masu lauhil qur'an ko da shafan fatan alkur'ani ne ko takardansa ko bangonsa ala ghairil wudu'i ga mutumin da bai da arwalla illa li muta'allimin sai mutumin da yake sai mutumin da yake koyan alkur'ani fihi a cikin shi aw muallimin ko ko mutumin da yake da yake koya ma mutane yusahihu yana gyara musu misali mutum ne baka da arwalla kana karanta masa alkur'ani kana karanta masa aya bai ga wurin ba to babu laifi a matsayinka na malami sai ka nuna masa ka ce ga ayar nan inda take an gane ko malaikai cewa wasabiyu fi masil qur'ani haka dan karamin yaro a cikin taba alqur'ani kal kabiri kamar babba ne shi ma idan baya da tsarki to bai kamata ba a bar alqur'anai a gida yara suna wasa da su wal ithmu ala munawilihi lahu malace zanubun yana akan wanda ya bashi alqur'ani koko zanubin yana akan mutumin da ya sakaci ya aje alkur'ani inda ya ga dama har yara suka zo suka taba koko suka yi wasa da shi koko suka katancana shi malaka cewa wa man salla bi ghairi wudu'in amidan malaka duk mutumin da ya kore yayi arwalla ba yayi sallah wa man salla malaka duk mutumin da ya salla bi ghairi wudu'in ba tare da yana da arwalla ba amidan yana mai da gangan malace fa huwa kafirun malace wannan mutumin ya kafuri ya yarda ya bar musuluncin shi mala yake cewa wal iyadu billahi mala yake cewa muna neman tsari ga Allah madaukakin sarki da kada ya sanya mu daga cikin mutane ma daga cikin mutane wa'anda suke yin arwalla suke yin sallah ba tare da sun yi arwalla ba kuma suna masu daga gam wannan mutum ya fita daga cikin daga cikin musuluncin shi malaikata faslun malaikata fasli wanda zai yi magana akan wasu abubuwa na daban yake cewa yajibu al-ghusl min thalathati ashiya'in malaikata ya zamanto wajibi mutum yayi wanka daga wasu abubuwa guda uku na farko aljanaba mutumin da ya zubar da mani ko ko mutumin da ya sadu da iyalin shi ko ko mutumin da yake barci sai mafalkin cewa ya zubar da dadamani to wannan mutumin idan ya tashi ya zamanci wajibi a gare shi ya wanka wal haidu da mutunan da matar da take haila wan nifasu da matar da take jini fal janabatu mala yace ita janaba qismani kaso bi ne ahaduhuma khurujul mani shine fitar mani bi ladhatin mu'tadatin da wata da wani jin dadi wanda an kasaba da shi fi naumin a cikin kwana au ya ƙazacin koko mutum ya tashi koko mutum ya tashi daga barci kawai sai ya ji cewa ya zubar da mani au ya ƙazatin bijima'in au ghairihi mutum ya sadu da iyalin shi ko bai sadu da iyalin shi ba idan dai mani ya fito mishi to wannan mutumin zai yi zai zai yi wanka malaiku cewa wasani abu na biyu wanda yake sa mutum ya yi wanka shine maribul hafashati fil farji malaiku cewa shine kan azzakarin mutum ya bace a cikin farjin mace to duk mutumin da ya sa farjin shi a cikin farjin mace hakan azzakarin shi ya bace a ciki to wannan mutumin zai sake arwalla sawa'an anzala aw lam yanzil mutum ya kawo ko bai kawo ba to zai sake zai wanka wa marra fi naumihi ka annahu yujami'u malace mutum ne ya gani a cikin kwanan shi wa marra duk wanda ya gani fi manamihi a cikin kwanan shi ka annahu kamar dai shi yujami'u yana saduwa da mace walam ya khuruj minhu shay'un amma babu abin da ya fito daga cikin jikin shi walam ya khuruj minhu maniyyun malaka cewa amma mani bai fito ba fala shay'a alaihi wannan mutumin babu komi akan shi misali mutum ne yayi barci sai yana tunanin gashi dan yana saduwa yana saduwa da ya mace to bayan ya tashi kuma bai ga alaman wani ruwa ba da ya zuba a jikin shi to wannan mutumin ba zai yi wanka ba malaka cewa man waje da fi saubihi malace duk mutumin da ya gani a jikin kayan shi maniyan ya bisan wani ruwa na mani wanda ya bushe la yadri mata asabahu bai san ba yaushe wannan ruwan na mani suka same shi malace ightasala to zai yi wanka misali yanzu mun kare sallar azhar kawai sai ka duba tufafinka sai ka ga cewa a ga wani ruwan mani nan ya zuba a riganka wanda baka san da shi ba ko ko kaje za ka yi barcin rana bayan ka fidda kayanka sai ka ga cewa wandonka yana da wasu ruwa na mani wanda kuma baka san yaushe ne ya same ka ba malam ce ikhtasala to za ka zabura ne ka yi wanka wa adama salla sai ka memeto abin da kai min akhiri naumatin nama hafihi daga sallar ka ta ƙarshe wadda kai barci a cikinta misali mutum ne ya yi sallar isha'i sai ya kwanta misali da saya kuma sai ya ga ruwa na mani a jikin riga shi bai san ba yaushe ne ya same shi malar ce to zai yi wanka idan ya yi wanka waccan sallar ta jiya ta sallar a lisha'i zai maimaita wannan sallar ne an gane ko a ada zai maimaita wannan sallar fi akhir naumacin na mahafi da wannan daren na ƙarshe wanda ya yi barci a cikin shi ina ganin kuma a nan lokacin mu ya kawo a nan ya kamata mu tsaya a sati da ya wuce fasli na biyu da malam yake cewa za ta ayyanatin najasa malam yake cewa idan najasa ta bayyana ghusila mahalluha malam yake cewa sai a wanke bagiranta misali mutum ne sai hitsari ya zuban masa ana ko mutum ne sai tutu ya zuban masa ana to zai wanke fa inil tabasat idan ta buya ghusila thawbu kulluhu sai a wanke kayan duka misali kai ka tabbatar da cewa ruwan hitsari ya taba ka amma baka san ina ne ba to za a wanke wannan kayan ne duka ko ko kai ka tabbatar da cewa yaron da ka doka yana da tutu amma baka san ba ina ne tutun ya taba kayanka to za a hidda wa'annan kayan ne duka a wanke shi abin da yasa na maimaita shi sati mai zuwa satin da ya wuce na ji na mushi wata fassara wadda ban gamsu da ita ba kenan za ta ayyana tin najasa idan najasa ta bayyana gusila mahalluha sai a wanke daidai gurin fa inil tabasat malace idan ta buya ta shige maka gusila thawbu kulluhu sai a wanke wannan wannan kayan duka anan kuma ya kamata mu tsaya abinda muka karanta na daidai Allah ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk السلام عليكم ورحمة الله وبركاته